إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد za mu tashi insha Allah gashi Allah subhanahu wataala ya kada haduwa mu a markazin ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karka da birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna Laraba biyar ga wata na Rajab hijira shekara 1442 wanda ya dace da 17 ga watan biyu shekara 2021 insha Allah za mu yi darasi na 69 cikin littafin mota ta Imam Ali darasi na 69 insha Allah za mu tashi baban akhizu sadaqati wa majuzu laha wa majuzu lahu akhadhuha kayan nan kare jaddada bayani da ya gabata na zakka ta kayan gona kamar yadda bayani gabata matsalar zaka ta kayan gona bayanin da aka yi na maganar hudda wahala takalif da aka yi na noma wannan magana ce tabbatata kuma iya daga cikin ruhin musulunci na maganar lissahin abinda mai noma ya kashe illa an akwai ɗan bambancin abinda mutum ya kashe na taki da 'yan barema da wane ne na dai hidimar gona ka kashe a cikin kudinka da abinda bashi ne ka ciwo akwai bambancin a wajen magata maganar da kuɗi na ne na ɗauko na kashe na sai taki na ɗauki ɗan balema na kawo tantan duk aka yi aiki da kuɗi na da maganar bashi ne na ciwo na yi kuma da maganar abinda na yi bashi ni na ci a ciki na don samu damar noma akwai magana tabbatatta daga sahabbai kamar abdullahi bin umar abdullahi bin abbas duka wannan biyun suna kan fatawar cewa idan ka yi bashi ka kai noma da taki da abin da sha ɗawainiya ta noma ka ciyo bashi kai wannan kowa abdullahi bin umar abdullahi bin abbas kowa a cikinsu iyakan cewa wannan idan ka ƙare noma kayan ka hudda zaka sai ka hudda gwalgwadon abinda zai cike maka wancan bashi da ka ciyo abinda ya saura ne za a yi lissahi in ya kai nisabin zaka to kan ka hudda zaka inda aka yi lissahi bayan ka kirga tiya nawa nawa ka samu sanwa nawa ka samu idan wajen bangaren bashi suka ta yi abinda ya saura bai kai wuski biyar ba kenan zaka ba ta hauka ba wurin duka abdullabin umar abdullabin abbas akan haka suke idan suka bambanta shi bin abbas iya ga idan abin da ka ciyo na bashi kan kai ne ka ci ba a gona kasa ba ka ci ne a cikinka don wannan aiki wannan iya ga shi wannan bai cikin lissahi na kayan na magana sai an hudu bai cikin lissahi da za a ce ya an hudu shi ma'ahu da kayan hau da zakka ma mazhab ibn umar kwarai tana da ƙarfi da goyon baya irin su kamar imam ahmad bin hanbal haka sufyan sauri kuma wannan shine bangaren bashi daga ciwo akwai kamar mai fiƙi suna abu malik ya kama sa'alar yanzu ba bashi baka ciwo irin noman zamani da kudinka ne kai irin wani masu hali da kudi na na hudda na sai taki na sai kayan na sai ɗauko yan bare ma ɗauko tantan ko na sha mai ko na ɗauko haya na zuba a cikin gona na yi aiki a cikin wannan gona to wannan shine yake da kamar maza ba irin tusibin hazam da abu hanifa ne suna ga cewa wannan lissahin ba a hudda shi a cikin abin da aka kafin a hudda ma'ana sai an hudda zakka daga baya kurin bashi a gebanka amma maza ba ibn umar wanda haka imam ahmad haka cikin malaka ibn arabi da maliki shi ma tabbatar da goyon bayan wannan maganar cewa ko takalif wahala da kai ta kayan ta noma da taki da wuya da kasha da kuɗi da kashe kan gona ya ce lazim a hudda wannan kahin a hudda zakka kamar abu malik cikin fiƙi sunna sai cikin sai fiƙi sunna kusan akwai fiƙi sunna na sai da sabiq akwai sai fiƙi sunna kuma na abu malik abu malik ya ce abin da yake daidai da ruhin musulunci wannan mazhaba ta maganar hudda duk abin da aka shiga gona baiwa a ce a ɗora ma misali talaka zakka misali nawa mutum zai kashe kayan kuɗi a gona wani abin da ya samu zai lissafi ya ci koma to kenan ba ta fa'ana ta magana zakka an ɗora ma kuma talaka bashi abin da bai hau ba shi yasa ce masahaba ta ibn umar ta wannan masalar duk abin da kashe ma zakka aka kashe ma gona sai an hudda shi zama ta daidai da ruwan musulunci ya ce gudu musulunci yanda hatta da aikin gona musamman sanama ya bambanta noma zakka ta noma na ruwa na sama ko ruwa na ido wanda ba a shan wahala aka ce misali a tiya goma ka bada tiya ɗaya amma aka ce noma da kai na ban ruwa kurin ɗan wahala da kai ta ban ruwa kurin aka sake rage maka rabin abin da za ka bada a ruwa na bilis ruwa na ba kai wahala ba ita kake na ai ruwan musulunci ana dimke da wahalar da kai sai aka rage maka abin da za ka bada maimakon ka bada tiya ɗaya a cikin goma ya ka ce ka tiya ashirin ka bada ɗaya me ka haka kenan a sauƙi wuce ta ce maza ba ta ibn umar ta mazhabar mai noma ya hudda abin da ya kashe na noma ta kai hudda zakka ta yayi daidai da ruhin musulunci wannan shine abin da muke ciki a yau balle noman maraya da yawa mutum ne gama abin da ya kashe a gonar in a ce ta yi ga noma bai wata ba sai ga abin da kashi a ce alisayi ne wani wallahi ya ci kuma balle inda mana ba ta yi ba kuma ce kuma ka huta zakka a ciki shi ta ce gaskiya maganar cewa tana da ƙarfin gaske kuma gashi cikin magabata bayan shi bin maki irin su abdullahi hanbal aka hatta cikin malakawa ibn arabi ya gaskiya gaskiya ƙarfin maganar ta cewa sai a hunda takalif na wahalar gona ta kwan abin da ya saura in ya kai zakka wata zakka kan haka da muka yi bayani a wancan darasi na da wuce wallah ala yanzu za mu tashi akhiru sadaqati wa ma juzu lahu akhazuha waye ma'ana magana mai amsar zakka da kuma da abin da ya halitta a amshi zakkal a amsa a zakkal waye za a zakkal waye za a ba zakkal waye za a ba zakkal waye za a ba zakon me za a ba shi a cikin kayan zakar حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأحد المسكين للغني maganar cewa hujjar imam malik ta maganar madogara ta suwaye ma'ana a cikin an san zakka ta masu karamin ƙarfi ce to amma ce zakka ya kawo ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahillu sadaqatu li ghanin sadaqa ba ta halitta ga mawadaci illa li khamsa sai mutum biyar ko da mawadata ne suna da haƙƙin cin zakka kaga Allah da ya jero dangi takwas inna masarqatul fuqara ko wal masakin wal amilin alaiha sadaka zakka kenan ta miskine ce da fuqara miskini an san mun karanta farkin baya sabanin malamai kan wane ne ya bukata miskini ko fakiri amma magana mai ƙarfi cewa fakiri shine babu komi miskini iya da dama-dama daga cikin hujjar masu wannan magana sun ka hujja ta wannan cikin cikin kaf magana ta wanda suka ɗauki wanda ma'ana annabi musa da khadir ai kaga amala mace fa masafinatu fa kan tilmu sakin ko ya bani alaiya ko magana ita wannan jirgi na wasu muskinai ne kaga kenan har suna da jirgin jigila suna da mota ta jigila kenan ko injin kaba kaba kwa ta sau kenan akwai wani abu annun su amma ce muskinai ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama iya iya roƙon Allah su da yawa cikin addu'o'in shi Allahumma na'udhu bika min al-kufr min al-kufr wal faqr Allah ina neman tsayin kayan daga ka hucce talauci ta gaba da faqar da talauci kaga annabi ya nemi tsayin amma kuma can wata ruwa ta tabbata zana iya addu'a allama ahini miskinan wa amitini miskinan wa shi zuwa masakin Allah ka raya miskini ka amshe na miskini ka tana lai miskini ka kenan abin manzo Allah ya gudu maskana wancan fakar ne ya gudu kenan maskana ta yi dama dama kuna iya addu'a allama ja'al quta ala muhammad quta allama ja'al ma'ana ya ka ta wannan ma allama ja'al duka ala muhammad quta Allah ka sanya abincin iyalan muhammadu kuta mai kuta akwai goyo babu tsakatsakiya babu baje-baje kuma babu gaba daya babu rishi gaba daya ke tsakatsakiya wadata tsakatsakiya babu gaba da yawa ba kuma ba babu ba kenan shi aka yi jayar da maganar fakar abin da babu ne kenan ana ba wani bashi da komi zama mai dan abin hannun shi amma bai kai ba zama gani ana iya basu ya ce wadda amili na alaiha ana ba waɗanda suke masu aikin zakar kenan ko da mai hali ne zo kama maka aikin lissafi ko aikin awo ko aikin taki da ba da zo kama maka aka yi aikin abin zakar to ko mai hali ne a nan iya cikin amil alaiha eh ya wa firin ƙabi ko wal gharimin wa wal masu ƙulubuhun to sun mu malafata ƙulubuhun su ne yake magana wa wal malafata ƙulubuhun malafata ƙulubuhun su ne wa'inda ana yi don a ba su zaka don a jawo hankalin zuwa ga musulunci kenan kahuri ne amma ana ga an aka bashi wannan zakka za a jayo hankalinci zuwa ga islam kalkashin wannan har yake da misali ko da misali shugaba ne wani azalimi ana ga a bashi wannan zakka don kare wani shari ga musulunci ana iya bashi wani shi malafin kulubun to amma wannan su ne ke saɓani wajen magabata wasu na ga cewa har a yanzu wannan haƙƙin iya nan don aka ga ana gudun sharrin shi ko za a janyo hankalin shi za a iya bashi tun annabi kuri amma an samu umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin da ya samu jagoranci ana ba ma alfu qulubum suna zawa ta yahudawa masu da wasu ni ba in lokacin da kai sai su ma ba su raban su umar da yawo suka zo an fara raban su kamar suka saba tun kai umar ya hawo abubakar siddiq ya sama umar ne mai kula ba aka ce ci ba badawa suka ce abubakar sa hannu ka bamu ci ba badawa kurin kai na haliba ya yi ba na haliba shi haliba amma ba bada mai hujjar umar umar ce dama muna ba ku ne don tsoron sharin musulunci iya da rauni yanzu kurin mu da kukurin ko kuma kabiya ko kuma ya ba wurin ba tsoron kowanzu ke dama tsoron sharin kuna muke ba ku yanzu kuma mun ka zama kama yanzu mun kama kasa yanzu ke mun tsoron makicin ko ku zo ku imani a ta da ku ko kurmu da ku ba magana wani fafata ba magana sassautawa har amma mako zaka maka ku a shike da abubuwa yarda shi ga yarda gaskiya Umar ya tabbatar da abin da Umar hudu akana shike ne aka soke ta to sun ce wannan lalle Abubakar ya ba Umar goyon baya to amma wayan ba zai roke hukumcin gaba ɗaya ba kenan ana shiga wani hali a wani wuri duk da wani shi ma Umar ka dalili ka dalili kenan yanzu ma musulmi a wani wuri suna ga ba da zakar zai fa'ida ga musulunci ko ga musulmi kenan wannan kofa tana amma inda babu wata bukata babu wata darura kenan ba magana badawa shi ne magana kenan sai wa fil riqab kuma ana zakka ana doka a ba mutum mai bashi iya da bashi ya sha mai kai ana doka a cikin zakka a biya ma masu bashi zan misali kamar ga larabar saudiya za a kama mutum akan wani bashi ko kan misali wata diya ake bin shi ya kasa biya za a tsare shi to masu hali in suka zo suna zuwa gidan kaso su tambaya masu kaso sai a tambaya nawa ne ake bin su bashi sai a ba mutum liskin mutanen da bashi ake bin shi ya kudin shi ya zo ya zai lissafi ce to zai hudu mutum kaza ya su biya kudin zaka suke biya sai a hudu mutane ana ka saudiya nan ma lokacin balarabe ya zo nan da gidan kaso aka yi ta liskin wani abu kenan in dai kudi ne na rigima kudi ko bashi ana ɗauka kudin zaka a biya mutum eh wannan shine ce kuma fi riqabi sai magana kuma inda akwai bayi ana iya ɗauka kudin zaka a sayi bawa a yantar da shi haka kuma fi sabilillah haka ana badawa wabin sabil da fi sabil haka ana ba ɗan bulaguro ko da mai hali ne a garin su nan guzuri yanki ana ba shi kuma ta fi sabilillah duka abin da taimakon addinin Allah duka abin da za kira fi sabilillah jihadi ne da ɗauka addinin Allah kan fi sabilillah wannan shine aka magana don ana ganin iya shiga wasu ganin masallatai ya suna ci a masallaci bai cikin fisabilillah sharabani ramullahi akwai masu ganin haka nan har masallaci ana ci a masallaci bai cikin layin fisabilillah eh bai ciki ba kashi a ciki ba amma misali inda misali misali makaranta a yi ta ne misali suna ga iya cikin fisabilillah a wajen su malamai zahiri dai masu ɗauka addinin Allah mujahidai da dumin da ke ake ɗauka addinin Allah mu zaɓa sun fi sabilillah shi na albani ke cewa hatta aikin hajji a biya mana aikin hajji a cikin fi sabilillah wannan su ne da ke na aka jeru to anan je ka maganar la tahillu sadaqatu li ghanin sadaqa batta halitta ga mawadaci illa li khamsa sai mawadaci guda biyar li gazin fi sabilillah mutum zai ta jihadi fi sabilillah ka bashi agaji ko guziri ko wani makami abin zai dauka addinin Allah kenan ko da mai kuɗi ne ya shiga layin sojin yanzu ya shiga layin sojoji ke iya da haƙƙi a bashi kuɗi na guzirin tafiya ya tafi sabilillah yana da kuma dama ya amsa ko yin kuɗi ne aw li amilin alaiha wanda ko mai hali ne amma ya aikin wannan zakka ko wajen lissafi ko wajen wani hama da wani wala ya kai ko da mai hali ne za a bata da mai hali ne aw da gharimin ko mai hali ne amma bashi ya mamaye shi iya da bashi shi ma ana biya mishi a ciki auli rajulun ishtara bi malihi ko ni mai hali ne amma an baka zakka man sai da kumi ko ta akuya na dabba dai ko kayan gonar hin zo na saya zakka da amana na sai ne ke inda ma sai wannan zakka inda bai na baka ba wanda ya bada ne bi si ita dukkan sadaka ko kyauta da ka ba mutum kyautar abu ko sadaka in gargai ka bashi bai halitta ka sai ta hanya ɗaya ce take komowa mai ita ta hanya ta gado ma'aihinka iya iya baka kyauta in ka mutu gade ta kana iya ba ma'aihinka kyauta in ya mutu ka gada an ce gado ne yake halitta mutum kyauta ko sadaka da ya bada amma ta hanyar sai ba a sai ba a maidowa ya daga wani a shi umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin da ya bada wani raƙumi ya bada raƙumi fi sabilillah sai wanda ya ba raƙumin sai ga ƙwarai ya bashi wahala ya tozarta sai Umar ya so sai wannan raƙumin to amma ki halin sahabbai ba irin nan ba yanzu bai kaje ka caba ka tambaye malam kai ka caba ka tambaye malam ya aya zai bisu ka hanye Umar ya sai ya da ya zuci ya rasulullah ga dabbar umin da na ba wa ne amma na ga ya tuzarta zai sai daga nan gwanda in sai shi ne na bai ce la ta shita diwa wadda aka bi dirham ko da dirhami ka kaka sai shi ko da ga baka shi dirhami dirhami aka akan alhadi kaka sai shi anan nake ga mai cewa al'aidu fi bati kalkal bai kiyo sun bai zo fi kai mana ita mace anan misalin mutumin zai koma kan kyauta ko sadaka da ya bada ce misalin kare ne yayi amai kuma ya shanye aman shi annabi hana umar sayan wannan sadaka a wannan ne wannan zindiki na Kano yake ka magana wai wai annabi ma ya ce Umar kare wannan abu ne kaga lalaci san kun mutum mutum banza ne ban ga miki yanzu nan ina magana ne ba ce Umar kare wannan abin kisa yake kawo kai sun ce kajiwa na annabi ma ce ma wai kana kisar ba shi ba manzo Allah ya ba Umar misali ne kaka koma sadakarka ya ba shi misalin munin koma sadaka kaman mutum kaman kare ne da zai amai lashi haka hadarin munin koma kan sadaka ko kyautaka to aka ne gamshi amma dan lalace zai suka ga Umar wacce da annabi ma ce Umar kare wannan na kano zudin yana Abdul Jabbar Allah shi da mun shiga bada to kenan ba a sayan sadaka ba a komawa kun ka bada ka bada to kenan nan shi ne ce kenan aure rajulun ishtara bi mali ko mutum ne ya sayi ita zakal da kudin shi ya saya aure rajulun lahu jarun miskin ko kuwa mutum ne mai hali iya da makwabci talaka wato suddiga alal miskin sai aka ba miskinin sadaka ta zakka fa ahada lil miskinu lagani sai wannan mawadaci wannan talaka sai ba wannan mawadaci kyauta shi kuma kyauta ya bashi amma kuma taka kyauta na mai halima kyauta ne wannan su ne guda biyar duk da mawadata ne za su iya cin zakka aiki mujahidi ne mai aiki a kanta ne mai bashi ne sayan ta yi da kudin shi ko makwabcin shi ya bashi na menene a yakace annabi sallallahu alaihi wasallam an ba barira sadaka ta dabba an yanka ya zo ya ce a ba shi suka ci arsu da ai sadaka ce aka ba bari kuma cin sadaka ya ce ai sadaka ta kai wurinta kenan barira a wajen ita barira yanzu ta ba sadaka shi kuma ta ba shi kyauta ne kenan bai da alaka shi ba ba wannan bane bai ci kenan ba sadaka bai ci ba sadaka bai ci ita ce shi ne aka shi kuma kyauta zaka ba shi sadaka ta zo ta kai ta kai wurin da bakin barira ne shi ya ce ana ainihin adduke da mahalarci idan wannan suka labe ta wannan hanya su ce ko da misali ka ci kayan barawo akai ba barawo bane ba wannan shi anan ai asalin abin halaka ne shi ne aka halatta ma aka halatta ma cin kyauta ba abu wani haram ta kuma zaka kun sadaka haram haram ce haram haram ce ba ta halatta kenan in koda kai mai hali ne kenan idan aka ba wani talaka kai baka kai su kyauta ce baka kai annabi na iya ci na hannun barira to bayan wannan hadisi ne kuma da ya inganta kamar da ya tabbata na annabi sallam yayi magana kenan sadaka zakka bata halitta ga modaci in ba wannan guda biyar ba to bayan wannan hadisi kuma qala malikul imam malik yace al'amaru indana fi qasam sadaqat al'amarin da yake wajen manan ala madina kan lamarin raba zakka ya ce anna zalika la ya kunu illa ala wajen ishtihad min alwali wannan raba zakka yanda ake raba ta dinda mun san Allah ya mace wajen kashe hanya takwas na sun Qur'ani to amma ba abane ba cewa kurin ya ba takwas kin gaba daya ko ta gawa zai hita ce wannan ijtihadin shugaba ne shugaba zai diba ya ga wane ne ya kamata a ba inda ake amsa wa araba ta jama'a fa ayyul asnaf kanat fi alhaja wal adad usira zalika sif bi qadar ma yara alwali yace duk kashin wannan asnaf da jama'a sif kenan ai asnaf da asnaf ne kashi takwas ne a cikin qur'ani aka ko to kenan yanzu a wannan takwas kin talaka mai karamin karhi mana akan masu janyo hankali wanda suke mai aka ce mai akan bashi yan taddabawa fi sabilillah fi sabilillah aka jero to he diba shi shugaba fa aila asnab da a cikin wannan dangogi kansfil haja ya ga bukata yanzu wannan gamin an yi bukata bangaren kaza bangaren masu karamin karfi ko bangaren jihadi fi sabilillah ko bangaren yanzu wani akwai wani bangare da yake bukata kuma suka yi yawa al'adad ya ga su suka yi yawa akan wanda ba su ba usir zalika sim za a hihita za a zaɓi wannan bangaren da ya yi bukatar bi kadar ma da wali gwalgwadon abin da shi shugaba ke gani shi zai yanke ta ko duka ko rabi ko kasa a ba bangare kaza wa asa an yantaqila zalika ila sinfil akhar ba'da amin aw amayn aw awam wannan abin da misali bana shugaba ya ga a ba bangare kaza misali bangaren fi sabilillah ko bangaren talaka ko bangaren ta misali makarantu ne dokan ake dokan misali waɗanda suke yanzu da'awa doki almajirai a tura su daji zuwa ga abin duniya ciki a ce za a doki masu almajirai a aika su da'awa cikin daji ba su shi da tare komi fi sabilillah ne dan iya cikin jihadi fi sabilillah da nasin qur'ani wajahidu bihi jihadan kabira qur'ani Allah ta aika jihadi jihadi ne nau'in karantarwa ita da da'awa kuma Allah bai sanar jihadan kabira babban jihadi ne fi sabilillah iya cikin fi sabilillah tura dokar dawainiyar masu da'awa masu wa'azi masu karantarwa iya cikin fi sabilillah dan ba hanya ta babba ta tsirkiyar kardin Allah kenan iyayewa kenan wanda aka ga yayi to shugaba iya da dama gwargwadon abin da ya gani iya wata misali shekara ɗaya za a yi ana ba ɓangare kaza ko shekara biyu za a yi kai shekaru ma za a yi duk abin da ya dace ba wani matsala komi ana iya diba ɓangare guda a bashi har zuwa ɗan lokaci a gadin nan ɓangaren da an toshe wannan ƙofa kuma a kama wata daban shi da kenan babu sharaɗi dole ka kara ba wani takasin gaba da kowa ka bashi ya ka ba a bisa sabila da fi sabila da waye duka fakir miskinin a ce ka kawo karkashin ba yace fa yu'saru ahlul hajati wal adad haythu ma kana zalik za a hihita shin zaba za a hihita masu bukata da yawa duk inda ko da bangare ko da bangare ga ya kamata wani bangaren za a ba duk abin da shugaba ya ga za a hihita sai a hihita ba matsala komi kuma bakin lokacin da ya gani shekara ɗaya ne biyu ne uku ne shekarun da ya ga dama ne ya ga dace daidai bukata malik rahimahullah da wannan bayanin na al'amarin da yake wajen karraban zakka ya ce an ba shugaban duk inda yake shi zai ishtihadi ya ga wata kala zai ba kuma zai bi mai bukata kuma zai zaɓa shekara ɗaya shekara biyu shekaru za ana ba su gwalgwadon bukata da kai kuma na iya ɗauka misali an ba wani ɓangare kuma wata shekara kuma a ce ba ɓangare kaza duk wannan an ba shugaba zaɓi shine malika cewa ala hada akan wannan magana da ya kawo adrakatu man arada min al-ilm haka muka isko kiran malaman su magabatan su muka isko dun muka isko muka amince da su malam ilm kai malaman tabi'ai akan haka suke yanzu wannan bangare ya hukunci akan shi na raba ta inda ya dace yace kuma qala malikun وليس للعامل على الصدقات فريدة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام كما شي وند أكيبا أيكم كلا درباوا كو أمسو زكا bashi da wata farida farida na mana abinda aka yanka za a bashi kashi kaza ba ko a kashi daya cikin goma ko suka ci ushara da suke yi a wurin malamai ba su ushara a ɗaya cikin goma babu na da aka yanka kashi kaza za a bashi kenan lasar amina ala saka fayyatu musammatun ke babu wani kashi da aka yanka aka ambata kaza shi musammatun illa ala qadar marar imam sai kurin gwalgwadon abin da shi shugaba ke gani ya dace da bukatar waye a ba mutum wannan sai yanka mai albashi da ya ga dace ba shi ba wani yankawa ba sabat kade ba kenan gwalgwadon abin da ya dace ga shugaba shi zai yanka mai abin da ya dace a bashi kuɗi wannan magana ta amsa zakka da wanda za a ba gashi sai yanzu am tashi ma ja fi fi akhadh sadaqat wa tashdid fiha nan maganar abin da yazo na amsar zakka kuma da matsawa akan amso zakkal ba a baranta za a musu حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجحدتهم عليه أبو بكر الصديق رضي عنه لأن إمام مالك يا بلغه ده ما دي أكون رواية lafasan abu hura ya zo hadisi da ma bukhari ya kawo musulun ya kawo tabbata ya tabbata wannan magana abubakar siddiq radiyal anhu ya wannan magana ta law mana'uni iqalan inda za su hana ni igiya da baibayi shi ne suka ta yan saudiya ko takaru ba ni igal kenan igal fannar wannan wannan abin da ka na makawiya igal igal igal su a can asali larabawa an aka zo da raƙumanka wannan igiya da ake ɗarma raƙumi ce an karo wani ka sai kulla ka kulla rawaninka igiya ce ta raƙumi ta da bai suke ɗarma nan asalin abin sai ya ce ya ce egal egal egal ba wannan makawi da ake samu za zama ta alama ce ta aikin haji sai sa alama wasu suna ga abu za saudiya ba ga malami ya sa igal an ga igal a saudiya kurin wani amiri ne ko wani dai hali su ba ne musa shi saudiya sai dai sauran Allah ba kuma sa amma shi malaman Saudiya malam bai sai ba baga malamin Saudiya da ne gal kuma malam bai ba ko ta bata wani amiri ne kurin wani mai kudi kurin to dai ba lahi bane ba suka ci tashi shi dai asalin daga na samu galikin to da wasu na cewa iqalan an iya dokan dan raƙumi sabon dan raƙumi sabon aiwa nan akan wannan magana me yasa abu kai kawo magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mai cikawa wasu laraba kawai wasu sabbin musulunta wasu kuma da gangan da ya samu fitina ta farko ya samu khalifanci ga musulunta kazab musulunta kazab inda ya da manzancin wannan ya da'awa shi ma manzon Allah ne ya dan da ya dan saurara da manzon Allah ya mutu da shi kenan ya samu goyon bayan mutanen shi su ma ga annabi sai ya tuno ya mutu shi kenan wannan wasu kuma bangare ba suka ce Allah ta kuzumin abin da malam sadaqatan Allah annabi wa amani خذ من اموالهم صدقه تطهرون بها تزكين بها صلي عليهم قوم الله annabi ba umarni ka amince zakka a cikin dukiya annabi amsa annabi mutu tun da mutu kai ba mutu zakka man kare ko musulmi ne kun tun da Allah annabi ya amsa to annabi ya mutu shikenan zakka ta kare kin abuka siddiq ya tankare wannan abun kuma suna sada kuma suna kuma sai su kawo sun yarda akwai zakka amma ba mai amsa magana sun kare su suka ta annabi da ma ce amsa an yi zakka amma annabi wanda ka ce amsa ya kare ya koma ga Allah shikenan kuma suna sallah suna azumi suna komi shine Abu Bakar Siddiq yace wallahi law mana'uni iqala lajahatum alai inda za su hana ni da baibayi na misali kansa kenan ko ban kadan gake suka hana zace wallahi zace zan yake su an Umar bin Khattab yace Abu Bakar Siddiq atuqatiluhum zaka yake su ba sun ce la ilaha illallah bayan Allah manzo Allah ya ce amun yaki mutane ta tashhadu an la ilaha illallah sun ce da babu abu da gaskiya sai Allah ne manzon Allah ne in suka aka asamu mini dima'u amalin annabin yayi bayani cewa amalin da yi mutane sun ce da babu abu da gaskiya sai Allah in suka kalmar shahada zinin su da duke su mutuncin sun kare kuma suka yake su yace wallahi zai yake su kuma da ce wallahi na ga dai kun abubakar da gaskiya ke bai koma baya kuma kuma akan gaskiya yake to a wannan lokacin akwai ruwa tabbatatta wata ke kawo hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam magana amul yaki mutane a akwai magana tashar Allah a akwai yaki mutane da wucin zakata sai sun shaida ba wata daga sai Allah sun tsaye da sallah sun ba zakka akwai zakka akwai sallah a ciki kuma gashi nasin qur'ani fa in tabu aka mutane da wucin zakata fa khalu sabilahu nasin qur'ani ma kawo saboda a lokacin abin bai zo kansu ba kun suka aiki da wacce kalma ko aka tsaya kun sun ga abubakar tun da ce zai kuma da dalili amma abubakar iya dalilai qur'ani da sunna ko dalilai amma ta wancan zamanin kun tsaya kun akan wannan abin kun ce duk da ka sallah zakka kun zake shi ta sallar zakka musu rabuwa dole ba su cin zaki shi abu kai tsaya ko yace haka zai su suka min kauya kuma akan haka aka yake su dole aka lalata su da kansu gaba da suka dole kun ma ka bakuru zaka zaka biyo yau suka dai ga abun haka shike suka min kauya aka maganin fitina to nan maganar shi ce maganar tsanantawa kenan zakka lazim da hukumun kanta a baya cikin katabun na bulugum ramani wannan gini na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam mun kana cikin bulugum ramani na maganar idan mutum ya hana zaka tafi na aka zuwa shitar maliku ya ce za mu amshi zaka da kuma da rabin duke shi ya hana zaka misali ta miliyan biyu ya a zo a hudu zaka kuma amshi miliyan guda kuma shi sai gobe goma wani ya kara kadi wannan cikin kuba ce kuba ce kenan shine ka baban maganar kenan tsanantawa kan amsa sadaka magana amsa ta kuma kenan amsa zai hukuma ta amsa ta وحدثني عن مالك كلنا رواية أتى نمكرن تادي خالقات مسلم كاوت مالك أبو هريرة رضي الله عنه وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم السلعة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائها في سقائي فهو هذا فأنخل عمر بن الخطاب يده فاستقاه abin da ya wakana a nan umar bin khattab shi ta kala zirman sabi da ta kala annahu kala sharib umar bin khattab laban umar bin khattab ya sha wata madara fa ajabu da shi kware ya ji daɗin ta ta birge shi madare ya ji daɗin madarar nan fasala lazi asqahu sai tambaye wanda ya bashi madare min aina hada laban kada samu madare mai daɗi fa akhbara wai bashi labarin inda ya samu ta annahu warada ala mahin qasan mahu ya naji ta tabshi mashaya to shi a can yace ya an gami mashaya ba mun ka mashaya ba ya je mashaya kaza fa iza na'amun min na'am sadaqa sai ga dabbobi daga dabbobin sadaqa na zakka kuma yasquna suna shayar da ruwan su a wannan mashaya ta kuwa fa halabu li min albani shine suka tatso mun daga madarar waɗannan shanu wannan dabbobi na sadaqa shi ne faja'altu fi saqai na sasa a cikin wani makayi na ruwa na mashaya abin sha na na nasa a cikin makayi abin sha ruwa na zuba ciki shine kai ma kasha fa adkhala umar ibn khattab yadahu sai umar ya sa hannun shi a bakin shi fastaqahu ya amayo nan cewa umar me yasa ya haka shi umar ya san da wanda ya kame wannan madara bai daga cikin ahalus sadaka magana kenan kenan bai kamata bai amsa akan dalili sa bai amsa ba kuma duk da asalin ita wannan ruwaya tana da sinadi mai rauni gaskiya mai shahala wajen tawilinta wannan iya daga cikin tsantsani na magabata amma ya tabbata wata hanya daban ta abubakar sadiq wannan ya tabbata an kame abinci ya ci bayan ya ƙare bawon shi ne da yake zuwa mai kwadago ya kame kuɗi ya kame bayan ya ci ya ba shi labari wannan ai abin tun lokacin jahiliya kayan musulunci na yi bokanci ne na ma wani bokanci yanzu biya na ne su na kama a lokaci a wuka sa ya amaru to an ta na abubakar ba wajibi ba ne tsantsan tsantsan ba ce ba an kacce ba bai ka amaru wannan tsantsani ne yayi ba ce ba kamar dora mutum an ta abin da baka sani ba na haramu sai ka amayo shi abu na wajibin amma mutum tsantsani je kan shi ba mace ba ba mu zargar shi Allah bai kama maka da abin da baka sani ba eh bai kama maka da da da kuskure da abin da baka sani ba to nan dai abin da Malik ke cewa dan dai wani abu ne daban na tsantsani kan abun yace qala malik al'amur indana al'amurin da yake wajenmu hukunci a wajen ji imam malik ahli madina yace anna kullu man mana'a faridatan min fara'idillah azza wajal duk wanda ya hana wata farilla daga cikin farilla da Allah dora mishi azza wajal falamastat ilal muslimun akhadha muslimi bis iya amsa ga alalima ya hana kana haqqan alayhim jihadu hatta ya huzuhu hatta ya huzuwa min haƙƙi ne akan musulmi su yaƙe shi wata kai kashe shi ya ta abin zajinin shi eh shi jama kan shi za a je a yaƙe shi wanda abubakar su duk yi akan haka nan kenan ba wani abu aibu ba wani aibu ko a yau kenan akwai daular islamiyya su tumu hana zakka za a je a yaƙe su illa mun ga muku cewa su a wancan zamanin zakokin da ake turawa zakka ce aka ta malin zahira dukiya ta bayyana ce irin dabbobi da kayan gona su ne a hili ta ɓoye wannan sai abinda mutum ya kawo wannan shi ne magana sai wa haddasa ne a malik annahu balagahu anna amilan da ibn abd aziz kataba ilai anna rajulan mana a zakata malihi fakataba ilai umar أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه na abin da yake ruwayar cikin gwamnoni ko wakilai da umar ke turawa garuruwa an zo amsar zaka ta wani sai ce bai bada ba musulmi kenan kenan ya gaya ma umar shugaba kenan umar mun kenan ga abin da ya kana sai umar sai mai takarda a gaya mishi da'awu wala ka bar shi kaka amsa da karkiyar shi kenan an san abin da ka ka bar shi da yanzu shikenan wannan labarin ya kai ma wannan bawan Allah ga abin da umar hudu ya ce a kyale shi ka amsa da karkiyar bar shi fashtar da alai abin kuma ya mai yauni da yawa ya ga bai kamata ba da kanshi ya zo adda ba a zalika da kata mai ka da kanshi bada to yanzu shi muna ta ka amsa shi kuma yanzu da kanshi ya kawo ya bada shi wani amilikin zai amsa ko baya amsa da an ce kai amsa can an ce kai amsa da ƙaryi ne an ce nan umar ya da wata musanya ga wani bawan allah ba yana mana akan kiyawa ko akan kaza ko dalilai sai ba shi uzuri kiran ka aje wajen abu wajen gyara ya banna isa ci a bar shi ba da kai shi kuma zai kawo an ce kamar abin zakan da umar yake ne ya tabbata ba da ngama ne ba da yana dan taurin kai shikenan sai umar fa kataba amir umar ilai zikru zalika fa kataba ilai umar umar ya aika min mai takarda cewa khudha minhu ka amsa kenan shi ka amsa cikin damar lafiya duk da bangaren isnadi hadisi yana da rauni bai inganta ba yanzu sai zakatu ma yakhrusu min thimar an-nakhl wal a'nab zakar abinda ake hasashe minta alkhis za a zo gona su a can da ake mahizkin asali dabino ne da zabib su ne ake ma ake ma ake ma his domin me a wancan zamanin su ne abinci ne ana bukata iya danyi wasu masu bukata iya danyi akan ya bushe to kuma a ce a bari sai ya bushe a zo a lissahi mutane suna bukata su ci ko su yi kyauta an umtata mutane shi aka ba da dama dabino da zabib suna kan daga sunnana an taɓa kun sunana kun sun kare dole alloba ta wuce sunana ku ko ba ciro ba suna ɗan yin ya zo a yi lissahi wakili ya zo lissahi to wa'innan dabinai in sun bushe sun zama dabino za a samu sa'i kaza haka ne ake zai hasashe ne kwakwararru ga haka nan sai hasashe wannan dabinin in ya bushe konin zabib ke inabin in ya bushe daga zabib kaza haka ake da saya akan haka kenan yanzu mun san gonar wane sa'i kaza ne na zakka gonar wane sa'i kaza ne kowa an san yanzu kenan an rubuta abin da ake bin shi yanzu kashi a ta sha mai lahiya a yanzu an lasa sa'i lokacin da ya bai lokacin an bashi dama lokacin da ya kare yana na ya bushe kuma an zo ko abin zai bada zai bada wannan abin da aka yi hirs akan shi abin da aka hasashe kaza zai bada kaza ne gonar shi to ga abin da kai nema kaza ne kun sai doka bada shine asalin ake sai suke cewa bai zo ba akan kayan kaman kayan alhub haka tsaba dan ita an ci damun ita ta nan damun bata bata ba bukatar cin ta in hita ta bushe mai yawa kayan wannan tsaba kayan tsaba da bai ta bushe ma ita ake ake ake da ta kinan shine ke bukatar wannan to yanzu magana da zai na maganar wanda zakal abin da aka yi kirdado shine khazkin na ɗiyan itace na dabino da inabi حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون ولبعل العشر وفيما سقي بالنده نصف العشر مزان صلى الله عليه وسلم يأتي fi ma saqata sama da abinda sama ta shayar ruwan sama kenan wal uyun in ruwa da yake zawa na ido kuma da kun kai kowa ka hanya kun shacin gona ka in cika kare shi na uyun ayin na uyun ayin wal ba'al irin itace masu shan ruwa daga ƙasa daga jijiya misali su ba musu ba kuma dabino yake wa dabino dabino ban ruwa wanda can suke shan ruwa daga ƙasa da kansu jijiyarsu wanda ba na ba yace fi masu ibn nadhi ah yace wannan kenan wannan fi masu katta sama wal uyun wal ba'al al ushr da abinda aka shayar da ruwan sama da ruwan ido da ita ice mijijiya mija da ruwan kai kasan shi al ushr za ba da al ushr kenan daya cikin goma ɗan jizya wa fi masu ibn nadhi abinda aka shayar da ban ruwa nisaf al ushr rabin ushri kenan ɗan jizya aka ci kuma rabin shi shi muka ce ɗaya cikin 20 kenan tiya goma a ba da tiya ɗaya in ruwan sama ne ko na ido ko na abu ya kace kuma a ba da rabin ushirin kina rabin tiya shi ta wucin rabin rabi rabi yake tiya shi ne ka ba da ɗaya duk ɗaya na bin zai baka sai da in ka tiya goma ka bada a tiya goma to sai ka tiya 20 ka bada daya an rage maka abin zaka bada dan kai wata wahala kaga nan an diba wahala da kai shine Abu Malik can yake cewa na ruhi musulunci na dole a diba wahala ta mai noma abin da ya kashe don ganin ana sauka maka wahala abin zaka don wahala da kasha wannan magana kenan sai wa haddathani an Malik عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل على جعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في صدقة wannan wani aljuurur musulman fara dole sunayen dabine ne a wajensu suna cinnasa duk duk lawacin ne dai sun tuna dabine ne waɗanda suke ba su da kyau dabine ne waɗanda suke da ba su suke masu kalite shi ne ce mashi ba amsa a sadaka ta dabino ba amsa juhurur ko musalan ko alfara wala ta kalbubin hubayt don su da nau'ikan dabine a wajen sanannu wannan masalan nauke ba duk yana makan magana a takaice kurin wanda yake mara kyau ba amsa mai aibu dabino mara kyau ba amsa a cikin kurin قال امام مالك يتشوى ابن شابك ازوري yace huwa yu'addu ala sama za a yi lissahi kalite mara kyau duk da dabino ne duk kalite ne bai bai tsada bai da kyau za a yi lissahi da shi ba la ce bai a bai da kana akwai dabino nau'i mai tsada akwai matsada kuma akwai azuma daban-daban da dabino to kenan za a yi lissahi da wancan mara tsada amma wala ya khazu minhu fi sarqa amma an zo amsa zakka ba karba ba amsa shi muka bayani a can magana dabbobi na ba karba ba ba ba karba wani karama amana da ta ko da umar ta shirya shine adalci to nan ma haka ibnu shabi ce za a ana lissahi da dabino mara mara kima amma kuma alisahin zakka ba a ba a musashi qala malik kan wannan magana ibnu shabi az-zuhri yace wa inna ma mithlu zalik misalin wannan da aka yi na maganar za a yi lissahi da dabino mara tsada za a sai da shi amma ba a ba da shi zakka yace misalin ghanam dabbobi kanana da aka yi misali to addu ala sahibiya bi sakhaliha za a yi lissahi da kananan sabon aihuwa ɗan malaika kananan aihuwa sabon aihuwa albuzugun ma sabon ɗan kanama aihuwa kanama sabon aihuwa dai za a yi lissahi da kananan sabon aihuwa amma wasu sakhar la yukhazin min fasaka amma wajen amsa zakka ba amsa su jaddi mun ga da yake kenan yanda a can muka bayan na umar za a yi lissahi wajen zakka ta dabbobi da sabo ai wani aka yi ta amma a wajen amsa ba amsarta to shi ma wannan kayan kayan gona ko dabinai za a yi lissahi da dukkan nau'in dabino mai kyau ko mara kyau duk da cewa kuma a nau'i ne mai zaman kanshi amma ba a amsar kowane iri a kowanne ake aka ba amsa misali annabi sallallahu alaihi wasallam iya da wakilin shi na Haibar wanda iya da annabi da gona a Haibar wanda sai ya kame dabino ka annabi ka sai dabino na kawo mai kyau ne gaskiya dabino duka dabino Haibar haka yake da kyau haka yace a ya rasulullah akwai mai kyau irin wannan kuma akwai mai kyau sai mu bada wancan limki bi a ba mu wannan guda sai sai ya guda ta wancan sai guda na wancan ya ba mu sai sai guda mu ba sai bi na mu wancan ya ba mu wannan guda haka haka muke na mace a a wannan rubuce ba a dabino ba a bada dabino dabino sai daidai da daidai tiya da tiya ya ce za a yi kwan sa'ar san mai kyau abinda za a yi ka sai da mara kyan da darajar shi ya ka sai mai kyan da kudinka shi misali wannan an gaba da tiya ɗaya ko an gaba da tiya biyu a baka wancan ɗaya to ka sai da tiya goma ko bai ka sai wani biyar haka annabi ce mishi tunda jinsi guda ne ba ba ta fadda ba ta fadda ganin su kenan da binan hawa hawa ne akwai da kaya biyu wani ma to kenan imam malik ya ce wannan kenan yanda akan dabbobi ake lissayi da kanana ba a bada ba a masar su shi ma na kayan gonar haka ne za a lissayi da dukkan nau'in darajar su amma kuma wajen wajen badawa kenan za a bada me yake cewa za a bada wannan me yake cewa za a bada wanda yake tsakatsakiya kuma yace wa qad yakunu fil amwali thimarun la tu'khadhu sadaqatu minha akan samu dukiya ta ɗiyan itace wadda ita ma ba a karɓar duk da mai kyau ce la ta akhadhu ma ba a karɓar sai ita ba zaka kanta ce mina ce min dalika alburdi alburdi nau'in da mai kalite mai daraja mai tsada shi ma ba a karɓa duk mai tsada karɓa ba a karɓa shi ma wa ma ashbahu haka duk abin da yake kama da shi duka da biyu kenan shi ma mai tsadar ba a karɓar shi yace la yu'khadhu min adnahu kama la yu'khadhu min khiyari yace yanda ba a kalbar mahi mahi karmai arha hakan ba a karbar mahi tsada kan sai adiba kalice tsaka tsakiya wanda nau'in da shi ba mai arha ba da yawa kuma ba mai tsada da yawa ba sai a karba kana a tsaka tsakiya hakan ne tsarin ke shi ake adalcin kamar da aka a dabbobin ba ana lissafi da karamar dabba amma ba a masarta kuma a masar uwar garke ba a masar bijimin garke ba a masar wata ke mai diya wata aka turke tarkakka ba a masar kin za a ɗauka tsaka tsakiya don shi ne ke na adalci nan ma magana da ke yi haka ce sai ya ce wannan shi magana kenan qal imam malik cewa ba nan zai gaya maka cewa wa qad yakunu fil amwali thimarun la tu'khadhu sadaqatun minha akan samu dukiya ta itace wanda ba a karɓar zakka a kanta ko mai daraja ce sun talaka alburdi nau'in dabino na shi ma mai kyau wa ma ashbahu da abin da yake kama da nau'in burdikin la yu'khadhu min adnahu ba a karɓa daga kasan dukiyar kasan kasa kama la yu'khadhu min khiyar haka ba a karɓa muhimmin daraja qala imam malik cewa wa inna ma tu'khadhu sadaqatu min awsat al-mal ana karɓar zakka daga tsaka tsakiyar dukiya ba mai daraja da yawa kuma mai kasa da yawa ba ƙala malikun al'amur al-mustamu alayin dana abinda yake al'amur da yake an yi ijima'i mudi a wajen malaman madina an yi ijima'i ba saɓani tsakanin malaman madina ne ne cewa annahu la yi kharsu min simar illan na khili wal a'na a kayan ɗayan itace ba wanda ake ma alkhirsa a zo a yi wani hasashen a yi aiki da shi sai dabinuwa da inabi kuma ce zaitun su ne ake magana ya ce fa'ina zalika domin wannan su dabino da inabi yi su hina ya budu salahu wa hilu bai uhu ana mai hasashen wannan jiran kirdado lokacin da aka tabbatar da ma'ana ya yanana kuma wa hilu bai uhu ya halitta a saida kenan ai ba a sai da in yana na ba a sai ya shi a cikin danyen sauransu ko lokacin da ya kai a sai da ko danyen ne amma kuma bai kai bushewa ba na ce muku su da biyu da ina biyu suke ba mata sauran itace su ana iya ci su kare ma a sai da sauran danyen gaba daya kuma ana iya bari sai sun bushe duka ana iya ana yi to don a yi sauƙi ga al'umma ba su dama ka kuma ta musu tun da yana na ba wani haɗari zai same shi aka baka dama kana iya sai ka zo a zo a malin sahi da shi harkaka ko ka ta ci ka yi bushe ko ka kyautar ka dai ko ka sai dama shi dai ga shi inda abu an baka dama kaka shi da aka zo a mai khirs a mai hasashe ya ce shi kenan ya halitta a sai da shi lokacin da yana nan ya ce wa zalik wannan abin da sa kan hukuncin shi imam malik ya ce an na samaran nakhil wal a'nab yuqalu rutaban wa inaban shi itacen dabino da inabi ana cin su ɗanye ana cin su inabi nan ana kiran mashar ana kiran dabino ɗanye rutab muna maga ta rutab rutab shi ne ayyukan malamai aka ce aka ce wajen mu da baki ana ana ana ana ana iftar bi rutab sai su ce da kayan ganye kayan legume ba kayan legume ne ba rutab a dabino ne ake ni dabino maga ba ana nufin sai dan su kamar su ɗanye mai gwara gwari hausa rutab ɗanye ratsi ya ce ba ba ɗanye ake ne ba kayan ɗanye ake ne ba a rutab sunan maga ce dabino iya ɗanye kafin ya bushe rutab kidan a ta jama'a ta bude baki ba na buƙatar da kala kala gima ne ba a nan bude baki ana bude baki da dabino danyi wanda bai bushe ba cin rutab to kai ana kashi rutab shi kuma zabib dai an kashi danyen shi da inab in ya bushe sunan shi zabib dabino danyen rutab in ya bushe a tama an ta tamar kenan ya bushe eh an tama tamar ya bushe to wannan shi ne ya ce kenan shi ta ce dabino kenan ana shin shi iya ɗanye inabi mashi ma ana cin su suna ɗanyu fayu kwarasu ala a hali da tausi a talar nas ana zauwa a yi hasashe a gonan mutane don yalwa ka kumta mutane a ba su dama su yi bukatar su da shi an san dai abin da shi kanka ana bin ka sa'i kaza kurum bayan bayan an kare ana bin ka kan kai da lokacin san kuma zaka lokacin zaka girbe mu muna bin ka sa'i kaza nan ka kurum kendan tawsi'ata ala nas wa li alla yakuna ala ahadin min zalika diqun dan kai a sa mutum kumci a ce sai ya tsaya sai ya bushe ta kuma a zo a dinta ka fara bukatar karshe da shi bai wani ba a san kwashi ba a san ba in ba a san zai ba za a alizawa a gan shi kuma a ce bai bushe ma a san kwashi gaba daya lalace zai shi bi da abu gaba shi ka tun iya sama kullum ya baka dama yau ka ciro don da ka ce ko ka bada ko kana dama har dai lokacin da zai kai irin na gaba daya sai shi yasa aka musu haka nan yace kenan wali alla yakuna ala ahadin bidhalika dhiqun dan ka samu kumci ga daya ga manoman kenan da biyu fa yukhraju dhalika alim sai a musu hasacan wannan summa yukhalla bainahum wa bainahu wa ya'kulunahu kayfa sha'u kenan sai a ba su dama su da kayan su mu da min hasashi kaza ake bin ku sai a bar su da kayan kayan garkar su su ci shi yanzu suka so ko su ko sati suka dama da gurin maka dama kayan ka hankali kai bukata kayan ka shi yasa aka wasu wannan damar kuma sun mai adduna minu zaka alama khurisa alaihi kuma daga baya sai su hudda zakka a su ba da zakkar akan hasashe da aka yi na farko ka zaki kansu kowa kuma sai ya ba da abin da cikin shi shikenan cikin sauki kenan na gane ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت ولي ولا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته